أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guriya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin littafin riyadus salihin har yanzu muna karatu a cikin babi na ɗari biyu da arba'in da ɗaya za mu tashi a hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas bismillahi rahmanir rahim wa anhu wa an abi sa'id radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقود قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزل عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم أسام حديث لك أبي هريرة يدعى الله سكارة تبكى أبريج لكم أبي سعيد الكريري duka su biyu suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu wasu mutane da za su zauna suna ambatan Allah duk mutanen da suka zauna suna ambatan Allah to face mala'iku sun zo sun kewaye su sa'annan face rahamar Allah ta zo ta mamaye su sa'annan face Allah maɗaukacin sarki ya saukan musu da nutsuwa sa'annan Allah maɗaukacin sarki zai ambace su a wajen waɗanda suke wajensa su ne mala'iku Allah ka ambace mu Allah maɗaukacin sarki ka sanya mu cikin waɗanda mala'iku suke lullube su ka sanya mu cikin waɗanda rahamarka take lullube su ka sanya mu wanda tsuntsuwarka take sauka a kansu sannan ka sanya mu cikin waɗanda kake ambatar su a wajen manyan bayinka su ne mala'iku wani hadisi imam rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi da haka kamar da aka yi bayani majalisun zikir suna nan daban-daban daban-daban daban majalisun zikir kai ɗaya za ka iya ƙulla shi kai ɗaya ka zauna kana ambatan Allah ku biyu ku zauna kuna ambatan Allah ku uku ku zauna kuna ambatan Allah ku zauna kuna karanta alkur'ani ku zauna kuna nazarin karatu irin wanda muke yi nan ma majalisun zikir ne duka majalisun zikir ne duk inda aka zauna ya zan aikin da ake aikin Allah ne aiki ne da Allah ya umarni ya yarda da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi to shikenan ya zama majalisul zikir وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر anya ba mu karanta wannan hadisin ba ku wani mana za na ku ya kuri makin abin ne ban kuma cikuwa wanda ba wanda cikin ku ya ce mun ba nan za a tashi ba na na a'a to ai amfanin duba kuna da littafi in har wani ya yi maki ya gaba nan ba ai zai a ce mun ba nan ba ne wuraren karatu ne ba nan kadai ba ne wani lokaci ne sai abin ya rikice za mu tashi hadisi ne na dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da uku na kuma a cikin babi na ɗari biyu da arba'in da biyu bismillahir rahmanir rahim وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور har wayo an samu wani hadisin je daga abi huraira ya dala ta kara tabbata gare shi yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya kasance yana fadi idan ya wayi gari da safe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan addu'a yace Allahumma bika asbahana Allah cikin ikonka ne muka wayi gari wa bika amsaina Allah cikin ikonka ne za mu kai yamma maraice wa bika nahaya Allah da ikonka ne muke rayuwa wa bika namutu Allah da ikonka ne muke mutuwa wa ilayka nusur sanan makoma matattara mahada inda za a je a tattaro yana wajenka ƙarshen kowa ya gama abin da zai a duniya in ya mutu aka tura shi a kabari to zai jira sai kuma a tashi a mahashar a lokacin da Allah zai sada mutane kowa gaban Allah zai tsaya lokacin babu wani dan PDP babu wani dan APC babu kowa na babu dan kowa kawai ana tsaye ne ana jiran hukuncin Allah eh na rayuwa da aka yi a wannan duniya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a yake idan ya wayi gari to idan ya kai yamma ma ita yake nanatawa amma bambancin ta yana somawa da Allahumma bika amsaina sai ce ya ubangiji da ikon ka ne muka kai ya maraice wa bika nahaya da ikon ka muke rayuwa wa bika na mutu da ikon ka muke mutuwa wa ilaika nusur sa'annan matattara mahaɗa tana wajenka wato inda ba a tattara kowa da kowa رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وأنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مني بكلمات أقول كنا إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مرجعك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح an samu wannan hadisi daga sayyidina abubakar as-siddiq yadda Allah ta kara tabbata a gare shi kai da jin wanda ya ruwaito wannan hadisi ya kamata ka tsaya akan shi kai nazari a cikin hadisai kamun ka ga hadisin da sayyidina abubakar ya ruwaito na sai ka ci kwakwa to wannan da kai yake faɗi babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon khalifan al'ummar musulmi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ci da annabi za a aiko wani annabi bayan shi da shi za a aiko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa duk ububin da aka bubude na masallaci ya ce duk a rufe dan da kowa da aka gina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama maimakon mutane suna kewaye misali yadda yake faruwa da yan blog din nan kuga akwai kofa ko to nan ma kaga a kofa ta nan yan nan haka sai zama mutane duk anguwanni an bubuɗe kofofi to sai aka sanya musu kofa misali nan an san ciyaman na biyawa sai a ce kofar ciyaman misali a ce wani na biyawa sai a ringa kiranta haka to haka kofofin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma rana guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk kofar masallacin a rufe sai yace sai dai kofar Abubakar sai ta kar a rufe ta yayi maganganu da yawa akan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wanda shi nuna matsayi in mutum ya san hadisan sai ka ga in dai mutum ba ya haukace ba ta zai zagi sai na baka na nufu sannan in ka kalli zagi sai na abakar ta wani bangare to ai karye ta manzan Allah ne sallallahu salama na ai an gane magana shi yasa maganan da ake ta wanda ya zagi abakar bai yi ba bai wa ai magana ce duk wasu maganganu ne in ka kalli abin har kafircewa mutum sai ya yi saboda ai an in mutum ya zagi sai na abokan ya kare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah to manzo Allah ya ce mana mutumin kirki ne ka ce ba mutumin kirki ba ne to menene me ta hausa ce me za a gane na waye ƙarya manzo Allah ya ce mana dan aljanna ne ka ce shi ba dan aljanna ba to wani za a dauka abubuwa da yawa abubuwa da yawa da haka Allah ya tsare bata ce babba kuma yahudawa suka shiryo wannan program wallahi sun suka shiryo suka watsa shi a cikin al'ummar musulmi kusa abin da ake yi a cikin da yawa wanda ba mu sani ba kuma yana da kyau musulmai su sani tun 1960 ko 1956 ne akwai jami'atul islamiyya jami'atul islamiyya islamic university tana ina tana Tal Aviv university islamic university of Tal Aviv kun san waye ake duk ɗaliban ciki babu wanda ba bai hude ba kuma ba abin da suke yi sai karanci koyon ƙur'ani da koyon hadisi da koyon duk wani ilimin musulunci da ka sani ana yaye malamai shek da gemu da rawani amma kafiri kuma ana tura shi kasashe shek ya zo ana tuwa sojoji su zama su ne limaman wajen shi yasa an ce ma ga wani shehu yana tata karka yi mamaki ka gane an ce ma ga wani ya taba zama liman kuma yanzu ya zama dan rawa ko ga shi ya taba zama liman ya zama dan dirama duk karka yi mamaki daman can dan dirama ne Allah sa kun fahimce ni dama can shi ne eh Allah ne ya taimaki mutane ma ya koma ina nufin bai tsaya ya ci gaba da batar da su ba domin me shi musulmi kawai da ya ji ana larabci ya ji ƙira'a ta tashi shikenan ka gama da shi duk wata bata za a ci ai babban malami ne kuwa a ce babbar iblis ne akwai wanda sun zama limamai a duniya amma arna ne su da yawa ba a sani ba akwai da sun yawo a duniya wasu sun zo najeriya nan amma kafirai ne kuma har sun zama limamai ina tuna wanda ya zo kano ya daɗe yana abubuwa ba a san cewa ba ma musulmi ba ne ya yi tafsirin azumi ya yi wane ne ya yi nimanci ba a san cewa ba ma musulmi ba ne sai lokacin da ya gama sabgasa ya kama hanya zai tafi sai ya bar takarda ya bar wasiƙa a rubuce cewa mai har ma ya rubuta wasu abiyat a cikin abiyat ɗin yake cewa sallawa sama li amrin kana ya dulubuhu lamman ta har amru la sallawa la sama shi din ya yi sallah ya yi azumi saboda project da yake yi ne kawai eh su gane cewa da aka yana ga musu ne su sake sallah ya ce lokacin da ya gama project ɗin shi babu sallah babu azumi wai bayanin da nake ne da mai ce ya zo da littafi da zai bani a kai an bani ne to na gode Allah ya saka wato abubuwan suna nan da yawa Allah da ya ya tsare mu eh Allah ya tsare akwai wanda suka yi jami'oyin musulunci akwai wanda a madina ma da suka gama sai suka yi aski gemun suka sa a yan bulo suka aika makarantar ga kayan sun zo ne kawai su su yi wani abu shi yasa allah maɗaukacin sarki ya taimake mu da ya ba mu fatiha kullum muna ihdinas siratal mustaqim musulmi ko baya na tila sai ya ce ihdinas siratal mustaqim a kullum so goma sha bakwai ko ba ka nafila na ce kwata-kwata ba ka nafila in dai musulmi ne to sai ka ce ihdinas siratal mustaqim so goma sha bakwai kullum to wannan shi yasa kaga muke nan a matsayin mu na musulmi in ba haka ba program din nasu yayi nisa amma sai Allah yana ta kare mu Allah yana ta tona musu asiri Allah ta tsare mu da haka matsayin sayyidina abubakar matsayi ne wanda yake mai girma wanda lalle musulmi ya zama dole ya kiyaye shi to wannan hadisi wanda aka samo shi daga sayyidina abubakar radiyallahu anhu shi yace wata rana yace ya rasulullah ka umarce ni da wasu kalmomi wanda zan ringa faɗansu idan na wayi gari da na kai maka gaya mu wasu kalmomi wanda zan ringa faɗa wato na addu'a to sai manzo Allah ya ce masa kul ka ringa cewa kaga manzo Allah ya ba sai na baka addu'a na manzo Allah ya ce masa kace Allahumma fa'iras samawati wal ardh Allahumma ya ubangiji fadirar samawati wal ard ya kai wanda ya kage halittar samai da kasa Allah wanda ya kage halittar samai da kasa kuma masanin abin da ke boye da abin da yake bayyane shine alimul gaibi wa shahada rabb kulli shay'in wa malika ubangijin kowane abu da mamallakin sa uban shine ubangijin kowa koda kowa ya ki kowa kuma shi ne mamallakin kowa da komai ashhadu an la ilaha illa anta na tabbata babu abin bauta da gaskiya sai kai a'udhu bika min sharri nafsi Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin kaina daga sharrin kaina Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan mu wataƙila wani in aka ce sharrin kai sai ya ringa tunani ko ai waɗannan abubuwa guda uku iblisu wa duniya wa nafsu wa hawa waɗannan abubuwa guda uku ai haddarin mutum ai shi ma wani shaidani ne mai zaman kai in ba taimakon Allah ba shi kenan sai mutum ya dilmi in ba taimakon Allah ba sai mutum ya ji musulunci ma ya tsane shi Allah kiyaye sai mutum ya bata to shi yasa ai in ka shirya to sai ka gode wa Allah sai ka gane Allah ne ya ma maluma suna ba da wani misali wanda duk hankali ya tsaya zai kama hankalinsa suna gaya wa musulmi ne duk musulmi ya gane ni'imar da Allah ya yi masa ta musulunci suka ce annabi Ibrahim ya nemi Allah maɗaukacin sarki ya shiryar da babansa a musulunci bai shiryar da shi ba annabi a annabi nuhu ya nemi Allah ya shiryar da matarsa da ɗansa Allah bai yarda ba suka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya nemi ya so baffansa ya zama musulmi Allah bai yarda ba amma sai ni da kai tukururu na Allah ya ya barin muka zama mu me muka yi me muka yi wa Allah ya barin muka zama musulmi babu ai ka gane Allah ya girmama ka Allah ya ma baiwa don haka kuma shi Allah idan ya ma ni'ima abin da yake nema a wajen ka godiya Allah baya son rashin godiya to ni'imar musulunci kuma ba abin da za ka yi ka gode Allah kan ta sai dai ka nemi ilimi in ka nemi ilimi kuma ka yi aiki da shi ka kawo Allah godiya shine godiyarsa dama Allah ya ce wa taqullaha wa yu'allimukumullah ku yi ku yi ilimi ku ji tsoron Allah ku koyi ku bi Allah da shi sai Allah ya ya ya sanar da ku Allah ya sanar da ku saboda shi ilimi Allah ka sanar da mu shi ilimi in ba Allah ne ya sanar da kai ba ko bai baka ikon mi sai zama wato an yi shi kuma bai da amfani Allah ya kiyaye saboda ai mal ilmu illa al-amalu bihi shi ilimi ba kuma bane shi aiki da shi ka yi ilimi dan ka dan Allah ya taimake ka ka ji tsoron Allah da shi ka bi Allah to kai sa ka tara ilimi da yawa ka ƙi mun Allah ka yaki da shi kai hasara shi yasa ba ba girin girin ba ko sai ba wuce yace ta yi mai to Allah sa ta yi mai to wannan addu'ar manzo Allah ya ce kuma ka ce ina neman Allah ka tsare daga sharrin kaina sai ya ce kuma wa sharri shaydani kuma ka tsare ni daga sharrin shaydan wa shirkihi Allah ka tsare ni da wato shirka da kai shine duk irin shaidan zai kira ni da nayi tarayya da kai Allah ka tsare ni duk da zan hada ka da wani ka tsare ni wasu maluma sun fassara wannan wa shirkihi suka ce wa hilatihi wato yaudara na shaidan to kuma duk magana da yake yau da rubutun namun kafirci zai sashi yau da rubutun shirka zai sashi da haka hada Allah da wani daman shine babban zunubi wanda babu wani zunubi da ya kai shi Allah ka tsare mu sai yace qul idza asbata wannan addu'ar mazala da ya ga sai na ba kai ce ka fade ta idan ka wayi gari sa'annan ka fade ta idza amsaita in ka kai yamma sa'annan ka fade ta in ka je zaka kwanta ka gwada ka gani da safa ka ce Allahumma fadira samawati wal ard alimul ghaibi wa shahadati rabb kulli shay'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkihi akwai wanda ta zo da ruwaya a kayo an akariba ala nafsi su'an aw azurruhu ila muslim to ko a wannan kada ka fada da safa ka fada da yamma ka fada da zaka kwanta za ka fi zuciyarka ba ta canza saboda za ka samu kusanci zuwa ga Allah وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسين أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له قال راوي أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر و ربي سينا يتي وربكم أغني rabbi a'udhu bika min azabin fin nari babu wadin wa azabin fil qabri wa idza asbaha qala zalika aidan asbahana wa asbaha al mulku lillah rawahu muslim an samu hadisi daga ibnu mas'ud yadda Allah ya kara tabbata a gare shi yace manzo sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya kai maraice sai ya ce amsaina wa amsal mulku lillah mun kai maraice sa'annan mulki ya kai maraice a hannun Allah dan shine ne shi mun kai maraice sa'annan mulki ya kai maraice a hannun Allah dan sai abin da ya ga dama za a yi sai abin da ya kaddara zai faru sai hukuncin da ya yanke shi zai zartu wanda Allah ya karar da ajalinsa ya mutu wanda Allah ya rubuta a haife a haife shi wanda komai da ka sani da aka komai shine mulki yana hannunsa sannan godiya ta tabbata ga Allah sannan babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya sai wanda ya ruwaito hadisi yace ina ga a ƙarshe yana cewa kuma mulki yana ga Allah godiya ta tabbata ga Allah kuma Allah mai iko ne akan komai sai ya ce kuma ya ubangiji ina roƙonka alherin da ke cikin wannan dare wannan dare na litinin ko ba yau ba to haka za ka yi sai in na laraba ne kullum Allah ina roƙonka alherin da ke cikin wannan dare da kuma alherin da zai zo bayan wannan dare sanan Allah ina neman ka tsare ni ga sharrin da ke cikin wannan dare da kuma sharrin da yake bayan wannan dare Allah ina roƙonka ka tsare ni daga kasala ai an san kasala ko kasala ta kowace bangare kasala ta wajen bin Allah kasala ta wajen neman abinci na kasala ta gasunan ko'ina in kare ba ana iya samun kasala wato abin da ya kamata ka yi a rayuwa ka kasa yi to Allah ka tsare mu daga kasala sanan ya ce sanan Allah ka tsare mu daga wato mummunan girman kai wato girman kai wanda yake mai cutarwa to kowane girman kai bai da kyau amma akwai waɗanda aka yadda ka yi wasu girman kai suwa ne magiya Allah ba a son ka wato ka wulakanta kanka musamman a wajen maƙiya Allah domin kwardanta kanka a wajen su kwardanta musulunci amma a wajen ɗan uwa ana son ka sassauto ka sassauto kuma alkurani ma ta yi a izzatan alal mu'min ko azillatan alal mu'minina izzatan alal kafiri to ba a san mutum ya zama ya juya aya yanda nan karanta na ya zama shi girman kanshi yana wa mu'mine ne sanan kaskantar da kanshi yana wa kafirai akwai wanda sun juya ayar haka akwai wanda in ya shiga cikin bayan Allah mu'mine kawai sai ta kusa dagawa ta nuna musu girman kai amma an ka ganci a cikin kafirai kamar yar bebi ana ta biyu a shi kawai inda aka tsara to ba kyau ana son mutum ya kankantar da kanshi ga Allah madaukakin sarki ya kuma wato nuna yan uwa musulmi cewa lalle su yan uwan shi kuma duk daukakar da Allah ya ma Allah ne ya ma ai ba wai kai kawa kanka ba duk matsayi da kake da shi Allah ne ya baka ko ba Allah ya baka dan ka kowa bane a'a kawai ya baka ne dan ni'imarsa dan zabinsa haka yake menene qul allahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha yadkal khairu innaka ala kulli shay'in qadir da ka shi ganin da masa sannan Allah ina neman ka tsare daga azaba a cikin wuta sannan ka tsare ni daga azaba a cikin kabari Allah ka tsare mu to irin wannan addu'ar kuma in ya kai yamma ma ita yake sai nana kaka amma sai na asub na farko na safe ya soma da asbahana na yamma ya soma da amsaina wato mu waye gari wannan mun mun mun kai yamma وعن عبد الله بن خبيب بدم الخاء المؤجمة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا قل هو الله احد والمؤوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء الله اكبر رواه ابو داود اسامو حديثي daga Abdullahi dan Khubayb yadda Allah ta kara tabbata a garin ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mun yace mun ka karanta qul huwallahu ahad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad daya bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad biyu bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad uku ko sai kai bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس kun gana muku wayo ko da ba na yi yau ne na yi kuna ji kuma to hakan nan ake son dijon ma kai hakan nan ake son duk safiya kai hakan nan inda kai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in kai wannan shikenan kai ta su uku ta kafi kamin kulli shi ta ishe ka a dukkan komai ba kai ba barawo ba ka yi ba ɗan fashin daji ba ka yi ba nafa ko shi ne ɗan fashin daji ko? to ya ƙuri na? ba ka yi ba gobara ba ka yi ba hatsarin mota ba ka yi ba kulli shai amma ba in ka imani a nan gizo ke saƙa kusa addu'a ta musulunci nan ake samun bambancin mutane nan ake samun bambancin abin yana zuciya yadda ka ɗauki Allah haka Allah yake barin ka matsayin da ka ba Allah shi kenan haka Allah yake kallon ka shi yasa in irin imanin da kake da shi irin addu'a yakin da addu'o'in da akai duk addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa ya bayar wallahi gaskiya ne in ma ka ji ko kwanto to kai ta shafa na ba ku ji du'a da wannan addu'a da ake ta du'a'u abu darda in kada karanta tarihin addu'ar gobara ce ta kama anguwa gobara mutane na ta shiga gida ana yabo dan abin da ake da shi gidan shi yana kulle aka ce ina mai wannan gidan aka ce ai yana masallaci wani ba Allah ya taho a guje ce malam bismillah gobara ta kusa zuwa gidanka ya kalle shi ce a'a ma kana Allah li yuzika baiti ya ce a'a gobara yau a gidana ce ba da yau ba yau kan Allah ba zai kona gidana a'a ya koma ya ce na kira shi bai zo ba wuta ta kusa zuwa wani ya da ya ce musu ajeje a yi kokari ce gidana ne yau ba zai kore ba sai irin wannan imanin ake son ka samu kaga inda ni ne inda kai ne da tunin manta mun yi addu'a ba Allah ka dai san da zaka mantawa ma kai wata addu'a za ka yi amma yace musu a'a shi dai maganar gidan shi zai kone ban da shi kuma wallahi haka wutar ta zo ta tsallake gidansa ta cinye nan ta cinye can sai wannan ma ba kwanan nan ya fara wurare ba a sakwata boran da aka yi ba ku ga wani kanci ana ta daukan shi ba na kwantena ne ka gani wutar ta zo ta cinye nan ta cinye nan shi ta tsallake shi saboda wutar ma umarnin Allah take bi ai a rai da gaske ai wuta umarnin Allah take bi a Kano ma ko singa eh, na'am to kaji ba yace a Kano ma ya faru a wurare ma da yawa ya faru wato yana da alaka da irin imani da mutum yake da shi da Allah in dai mutum ya gaskata Allah shi ke nan magana ya gare wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin in dai ka samu wannan karfin tawakkali da karfin imani su ai komai na Allah ne eh komai na Allah ne ba ku ga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya aike shi ba yana cikin daji ya bata hanya bata hanya yana ta tafiya kawai sai ga zaki cikin yunwa ya tawo ya ce a zaki sararaka ne sai ni dan aikan manzon Allah ne karka taɓa sai ya tsaya ya ce masa bata ne ina ne hanya waje kaza kawai sai zaki ya kaɗa da sai ya shiga gabansa wallahi sai da ya fitar da shi hanya to kaga yanzu kai kuwa na ba za a gari ba za ka manta kai addu'a na haka yake imani Allah ka ba mu imani eh Allah ka ba mu yarda da kuma wallahi in kai da Allah baka tabe a duniya baka tabe a lahira in ka ba da al'amarin ka ga Allah ba baka ji abinda Allah ya ce wa man yatawakka ala Allah fa huwa hazu Allah ya ya ishe ka Allah ka ba mu dogaro garin ka da ka kalli kalmar kulli shay kanana ta ta a zuciyarka kar ka cire komai idan ka karanta Allah zai tsare ka da kowane irin shari na nana ta in fa ka yarda kamar rashin lafiya ne ai akwai addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan na ciwo wallahi in ka imani da shi yanzu yanzu zaka sha mamaki yanzu yanzu a take maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk inda ka ji yana ma ciwo to ka shanya hannunka ka ce bismillah bismillah bismillah guda uku ka ce a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhazir so bakwai yace Allah zai tafiyar da ciwo wallahi gaskiya ne wallahi gaskiya ne wallahi gaskiya ne amma an ka yarda eh ai ina faɗi ne na ai duk wanda ya yarda ya shayi zai gani gaskiya ne ai yau amma an kana kokonto ne shikenan sai Allah ya barka akwai wanda koda yayi din yana tunanin da na ga mazan je kemis ai kun gane ko na alama ta za ka haddace an rubuta a yi bismillah bismillah bismillah da ka sani guda uku a'udhu bi izzatillah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhaziru so bakwai sai ka dora hannunka a wajen ciwo wani in kai zaka ji yana sauki in ka kara ta kaji yana ta in ka ci gaba sai ya ɓace kuma karkace da kowane ciwo kowane ba wanda to bini ne ka gari Allah babu shi sa rayuwar sahabai da yake ita rayuwar imani in ana ba mu tarihi sai mamaki yana kama ka sai kaga sai ga yadda aka yi Allah ka ba mu lafiya wa an Usman bin Affan radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yaqulu fi sabah kulli yawmin wa masa'i kulli laylatin بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يجره شيء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح an samu wani hadisi daga Usman dan Affan shi ma kaga kamun ka ji hadisin sa sai ka karanta hadisi da yawa sayyidina Usman dan Affan yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani bawa wanda da safe a kowace safiya zai faɗi wannan addu'a ko kuma da kowace maraice idan mutumin da ya ce bismillahi lazi la ya zurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim salata marrat mutum ya faɗi wannan addu'ar face ba abin da zai cutar da shi akwai abana wanda yake faɗin hadisi lokacin da wani hadisi yake karanta mutane amma shi ciwon inna ya same shi shanyewan jiki ya zo yana karanta mutane wannan hadisin sai ya ga wani ya ƙuramar ido yana ta kallon shi shi da kanshi ya ce me yasa kake kallo na ya ce hadisin da na gaya ma gaskiya ne ran da ciwon nan ya same ni an fusata ni ne ban iya addu'ar ba ba yi addu'ar ba shi yasa ciwon nan da kaga ya same ni da kaga kenan addu'ar tana karewa ne ko in kai da safe ta dauke ka zuwa yamma in kai da yamma ta dauke ka zuwa safiya kuma duk inda ka ji haka in kai wannan addu'ar ko kinnafa ake ka tafi abinka ba za su dauke ka wallahi ba za su dauke ka ba amma ba je ka je ba kar ka je ka je ni a yanzu amma ina gaya ma wallahi Allah ba abin da yake sai manzo Allah ta la ya durhu shay ba abin da zai cutar da shi kuma haka ne komai da haka in kai addu'a Allah zai tsare ka Allah ka tsare mu salamu lawan shine hadisi na karshe a babu sai mu tashi a babu ma ya ƙuluhu inda nan madina ta shekara arba'in haka shi ne ajiye nake cewa to kaga yanzu ga gidajen da ake tafkawa gidaje ga ac ga manya-manya amma lafi ya faru da abin da ya faɗin na haka zai faru yana da cikin alamar ta sa'ata subura eh kuma zaman madina duk duniya ba inda ya kai madina daɗin zama manzala sallah sai ce wanda duk ya zauna a madina ma ya haƙuri ya zauna a madina zai cice shi nan takin kiyam makabartar da ka gani a baki'a ita ce number one makabarta a duniya ba wanda ya kai ta in Allah zai tashi mutane nan kiyama masu zai so mu tashi wanda suke baki'a shi ne muke ta addu'a Allah ta muna ci eh su ne za su ko ba taji sanan dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike cewa wanda duk ya samu dama ya mutu a Madina ya mutu a can saboda zai yi ceto na musamman ga waɗanda suka mutu a Madina na ka Madina babban waje ne mutuna da kuɗi ne ya kamata sai je sai gida ya koma wallahi ya koma madina ya zaman shi kawai ya samu ya huta shi na ana ba ne ba an ce yanzu ana ce an yadda a sai gida ba da sani ba yadda hadisin ya faɗa wallawa ala na'am sai ya gare صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك على كل شيء قدير اللهم اهدنا سبل السلام يا هادي يا سلام اذا من الفواحش ما ظهر منها وما بدن ربي يسر ولا تؤثر وتمن بالخير وبك نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin